بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar sha hudu ga watan al-muharram shekara ta dubu da da da arba'in shida, bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin ashirin ga watan Julai shekarar miladiya ta dubu biyu da da ashirin hudu, wannan shine darasi na ɗari uku da da arba'in shida, cikin jiran darussa daga littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad ولفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي واندا أكتسني للسنة ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله وانا لتافي نزاد المعاد لتافي ننقومي دروانكا دنغني لتفرك معيكي صلى الله عليه وسلم da tsarin rayuwarsa da yadda yake gudanar da mu'amalolinsa malamai suna jinjina ma ibnul qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin zadul ma'adi a halin tafiya a ƙasar makka inda ya je aikin hajji ya yi mujawara Allah ya saka mashi alkhairi za mu tashi inda mala yake cewa zikiru a ƙadiyatihi wa ahkamihi sallallahu alaihi salama fin nikahi wa tawabi'i bayani akan ambatan wato hukunce-hukunce da alƙalanci da annabi sallallahu alaihi salama ya yi dangane da al'amarin aure da abubuwan da ke biyo bayan aure kamar saki da zihari da li'ani da habana da makamantansu wannan suna cikin tawabe abubuwan da ke biyo bayan aure faslun fi hukumi sallallahu alaihi wasallama fi thayyibi wal bikri yuzawwijuhuma abuhuma menene hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanke game da as-sayyib bazawara walbikir da kuma budurwa yuzawwijuhuma abuhuma wanda mahaifi ya aurar da ita ga wanda ba ta so ko ba da izininta ba ina ma kuma wannan aure a cikin alƙalancin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama malam yace sabata fi sahihain anna khansa bint khidam zawwajaha abuha wa hiya kariha wa kanat thayyiban fa atat rasulullahi sallallahu alaihi wasallama faradda nikahaha malam yace sabata fi sahihain ya tabbata a cikin bukhari da muslim wannan ta'abirin anan wahami ne ya san malam Allah ubangiji ya gafarta masa wannan hadisi muslim bai fitar da shi ba sai dai bukhari da kuma al-imamu abu daud da wasu cikin malamai amma muslim bai fitar da shi ba saboda cewa as-sahihain wahami ne zarbabiya ce ta alƙalami anna khansa binta khidam wata mata bazawara mai suna alkhansa binta khidamin a zawwajaha abuha wa hiya kariha babanta ya aurar da ita ba ta son mijin wa kanat sayyiban kuma bazawara ce ta taba yin aure fa atat rasulullahi sallallahu alaihi wasallama faradda nikahaha sai ta dogo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta kawo ƙara sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tunkuɗe auren kissata mashahuriya ce a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mijinta sunan shi asali Unais ibn Qatada al-Ansari ɗaya daga cikin shuhada ne a Badar ya daga cikin sahabbai da suka halarci Badar kuma Allah ya mishi baiwar shahada a wajen kuma ta riga ta haihu da shi suna da ɗa guda ɗaya tana gama ta kaba sai babanta ya ɗauke ta sai ya bayar da ita ga wani sai ta ce ita kuma bata yadda ba ta kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙara sai annabi ya ce al'amari yana gare ki aure bai yi ba sai in kin yadda an ce daga baya ta aure Abu Lubana ibnu Abdul Mundir wallahu alam saboda kissa ce mashhuriya Bukhari ya kawo ta aurare daban-daban cikin kitabun nikahi ya mata irin wannan babun babun idza zawwaja al-abu ibnatahu wa hiya kariha ya mata irin wannan babun ya zo da shi a cikin bin nan kitabul ikrah babun la yajuzu nikahul mukrah bai halasta a yi aure na ƙiyayya yana daga cikin abin da zai baka mamaki shine har yanzu mutane suna son irin wannan ɗabi'a su auri matar da ba ta son su wannan ba ba karamci bane gare ka ya kai namiji duk mace ta ce ba ta son ka kamar yadda wata ranar malamin mu da sani yake faɗa Allah ya saka mai alkhairi yace ai ai mutuncin ka shine kai ka hakura ba mutuncin ka bane mace tunna ba ta son ka kai kuma ka nace kamar ciwon ajali ba daidai bane sai ka rabu da ita ka nemi wata wan nisa'u siwaha kathir ga mata nan da yawa ka aji ana jidali iri daban-daban ko a zo al'amari ya shiga cikin wani babi ma na daban ko ta je irin wannan zamanin ta ta illata ka ta sa maka guba abinci ko ta caka maka wuka mun sha ji an sa ma an sa ma mazaje guba abinci ko an caka musu wuka ko ta kuma ta kona ma ɗakin ko ta ta maka shedanci iri iri to babu bukatar ka sawa kanka irin wannan fitina sannan iyaye su ma sai sun kiyaye da irin wannan wato ɗiba albarka da suke jawa 'ya'yansu وفي السنن من حديث ابن عباس yazo kuma a cikin as-sunan sunan ta Imam Abu Dawuda da Ibn Majah da Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal duka yazo cewa a hadisi Abdullah dan Mas'ud dan Abbas anna jariyatan bikran wata yarinya budurwa a tatin Nabi sallallahu alaihi wasallama tazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa zakarat lahu anna abaha zawwajaha wa hiya kariha sai wato ta gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa babanta ya mata aure ba ta so ita ce wadda babanta suka je neman aure wa dan kaninsa sai ba a ba su ba sai ji takeici kawai sai ce to ni na da ya na baka ita yabo kawai sa aka mata wankan amarya za a kai ta aka daura aure sai ta kuma ba ta so sai annabi ya bata fa khayyara annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya bata zabi yace in kin yadda aure yayi in baki yadda ba aure ya warware sai ta ce to na haƙura na yadda dama ana so babana ya san cewa irin mu ƴan mata balagaggu ba a yi mana auren dole wannan shi ma ya tabbata kamar yadda muka ji yana cikin musul imam Ahmad ibn Hanbal da littafin sunan Abi Dawuda da ainihin wato wasu wurare kamar Ibn Majah da Baihaqi a cikin sunan ɗinsa da wasu wurare mabambanta sai malam yace a wa hadhihi ghairu khansa wannan tabiyin ba waccan ta farkon bace فهما قضيتان قضى في إهداهما بتخيير الثيب مسألوني ne guda biyu ta farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci yace a bata zabi wa qadha fil ukhra bi takhyir bi takhyir al bikr ita ma budurwar duka haka saraka da budurwa da bazawara duka suna da wannan yancin na zaben mijin da suke so kuma aka musu aure da wanda ba sa so idan suka haƙura suka yi biyayya wa iyaye suka an shi ƙaddararsu shi ke na aure yayi amma idan ba ta haƙura ba ta kai ma alƙali alƙali yana da damar ya bincike ta idan ya ji ba ta so ya warware auren akwai dai maganganu da malamai suka yi da yawa akan waɗannan masail na wato akan kafa'a akan ikirahi da makamantansu malam ya sake cewa wa thabata anhu fi sahihi annahu qala la tunkahul bikru hatta tusta'zana annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a yi budurwa aure sai an nemi izininta sai an ce mata kina son wane qalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah wa kaifa idnuha to ya za a gane izininta qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace an taskuta shine a ce mata kina son wane sai ta shiru wannan kun ga yana da alaka da al'adu a al'adunsu na da babu wani abu mai suna samartaka ko neman aure a irin mu yadda yake al'adam yau idan mutum yana son yin aure kawai za a ci gita ne a ce to ba s suke nema ba suka nemi nasaba ne ce to a gidan wane akwai budurwa a gidan wane ma akwai sai ya duba waɗanne ne wanda ya fi ganin dacewa ya haɗa dangantaka da su domin 'yan matan ba sa fitowa ba a ganinsu ba sa ɗaura status ba sa zuwa ko'ina saboda babu yadda zaka ga mace har ka gane ta har ka ce kana son ta ko kuma ku dinga samartaka ana zuwa taɗi ko zance ko fira ko ana fita aukin duk babu wannan saboda idan mutum yana son ya iyayenta yake samu ko wani wakilin su yace ina son aure a gidan wani shi kuma wannan sai ya duba to a cikin ƴaƴan shi ce akwai wance akwai wance kowace faɗi sunanta ko siffarta ko makamancin haka wanda duk ka zaɓa ba tare da ka ganta ba haka ake cinikin buri shi sa annabi ya ce a je a gani din wanda duka zaba sai a je kawai shikenan sai a daura maka ita a kawo maka to sai annabi ya ce a ƙara da ka ganta sannan ita kuma a tambaye ta in kana so dan a samu a zauna lafiya zama aure ba zaman gaba ne ko rikici ba zama ne na fahimtar juna to mu ko yanzu kamar yadda tana mal albani yake fada yaushe za a tsaya na ina za a kai ga wannan ai kafin a zo wajen an riga an san wa take so kowa a dangi da kannanta da ƴan uwanta da cousin din hala har da kai baban ma ka san wa take so inda kullun ta saka shi a status kullun yana zuwa ya zo gaisuwar sallah an yi mutuwa a makwabta ta gaya mushi ya zo jana'iza kakata ta mutu an yi zan makoki da shi an nuna shi a dangi ko ba haka ba kaga an riga an sama take so sau da ita take zuwa mata ce baba wane ya ce zai zo ko zai aiko kaga ita ke neman izini yanzu ba gunta ake neman izini ba sau da kaya da alaka da al'adu mu fahimci wannan jama'a sannan kaga ba magana shuru tunda ta riga idan ta riga ya bushe ta san duniya wannan duniya da ake rayuwa ta bushewa idanu wani maganar shuru kafin ma a faɗa ta sani ta san me za a faɗa yanzu 'yan mata da idan an ce an ɗaura aure suna kuka yanzu tun suna laɓewa a zaure su ji yanzu ya wuce nan sai dai ta kira mijin ko ta saka a waya a tambaya ta saka a hansuri wai an ɗaura ne a ƙarshe kuya ta yi yawa mala kisa auren rikin gasanin sun zama kamar drama Allah ya kyauta wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim haka na al-Imam Tirmidhi da Abu Dawud sun rawaito shi da Ibn Majah afwan banda Ibn Majah da Imam An-Nasa'i daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda wa fi sahih Muslim al-bikru tusta'dhanu fi nafsiha wa idhnuha sumatuha a riwayar Imam Muslim wadda daga Ibn Abbas da Abu Dawud ya rawaito ta da Muwadda ma Imam Malik ya rawaito aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce budurwa ana tambayarta fi nafsiha game da abin da ke cikin ranta ta yadda wa iznuha a gane ta yadda shine sumatuha ta yi shiru in ba ta yadda ba za ta yi magana wadda ta nuna tana ƙi ko ba ta amince ba wa mujibu hadhal hukumi annahu la tujbarul bikrul baligu ala nikah malam yace ma'anan wannan hukuncin shine ba a tirsa sama budurwa balagaggiya ba a tirsasa mata akan aure wala tuzawwaju illa bi ridaha ba a daura mata aure da miji sai ta yadda wa hadha qaulul jumhur salaf wannan shine maganar daukacin malaman da wa mazhabu abi hanifata wa ahmada fi idar riwayat riwayati anhu mazhabin imamu abu hanifa da al-imamu ahmad kenan a daya daga cikin riwaya daga gare shi wa huwa wa huwa al-qaulul ladhi dinullahi malam ibn qayyim ce kuma wannan magana mu ma da ita muke bautawa Allah zaka samu wannan magana a cikin at-tamhid na ibn abdul barri da muguni na ibn qudama da fathul bari a cikin mujalladi na tara cikin kitabul nikah ya kawo maganganun malama wala na ataqidu siwahu ibn qayyim yake cewa ba ma kudurci aka san wannan a mazhabin malikiya sune suke ganin ma daman mace bata yi aure ba hukuncin ta hukuncin karamar yarinya da ɗaya ne za a yi mata aure ko bata yadda ba amma dai su galibin mazahibu wannan shine abin da su kuma yafi dacewa da masale na addini yafi dacewa da masale na aure domin ana so bi taskunu ilaiha musamman a wannan zamanin a zamanin da da kai bai irin wannan muguwar wayewar ba an yi ma mata da yawa aure galibin iyaye da kakanni da aka musu aure an musu aure ba su san waɗanda za su aura ba ba su san su ba kuma sun amince da iyayen sun rayu da su ba za su iya saba wa iyayensu ko su tsaurin ido ba yanzu kuwa an riga an ba ƴaƴanci sun yi karatun boko sun san abubuwa akan feminism sun san lambobin da ake kira idan an ci musu zarafi kamar da ake cewa to yaushe za a yi wannan kaga yana da wahala kwarai da gaske wanda yarinya ma za ta dinga ma musu da iyayenta ba za ma ta bari a kai ga daurawa ba za ta je gidan mijin ta yi wani abu wata ma za a zo ta fito filin daurin auren ta rantsuwa da Allah cewa aka ɗora za ta faɗa rijiya ko kuma ta cewa limamin wallahi za ta kashe shi ko da ta yi ta cewa limamin in ya ɗaura a bakin ran shi wallahi duk abin da biyu baya kai ya zargi kowa sai kan shi to kaga da irin waɗannan an gansu a garin a garuruwan nan an gansu a fili an gansu a fim saboda haka dai yana faruwa kawai da abin da ba sani ba yan fim ne suka koya ma na fili ko na filin suka koya ma na fim Allah ne kaɗai san waye ya riga yi wallahu alam amma yace a a wa huwa almuwafiqu li hukmi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa amrihi wa nahyi kuma hakan shi dace da hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ji shi dace da umarninsa da kuma haninsa wa qawaid shari'ati kuma shi dace da ka'idojin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa masalihi ummatihi da kuma abinda ake nema na samun maslaha a cikin al'umma amma muwafaqatuhu li hukmihi ta inda ya dace da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu hakama bi takhiril bikri al karihati Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci ya bai wa mace wadda aka tirsasa mata aka mata aure budurwa ya bata za'i mun ji yace mata in kin yadda aure yayi in baki yadda ba aure bai yi ba walaysa riwayatu hadha alhadith mursalatan bi illatin fi yace wannan hadisin ba mursali bane yana ishara zuwa ga wasu malamai da suka illanta shi da irsali amma dai isnadi ya tabbata insha Allah fa innahu qad wa musnadan wa mursalan arwayto shi da isnadi cikakke arote shi kuma da isnadi mursali fayin kulna bi qaulil fuqaha idan muka dauki maganar malamai cewa inna littisala ziyadatun cewa ai ga wani isnadi mursali ga wani muttasili to wannan muttasilin ƙari ne akan wancan mursalin wa man wasalahu muqaddamun ala man arsalahu haka yake a kaida usul fiqi cewa wanda ya kawo da isnadi muttasili musnadi ya ƙara wani abu a cikin abin da mai irsali ya zo da shi fadhahiru fadhahirun to kaga wannan ya ya zama zahiri kenan wa hadha tasarrufuhum fi galibil ahadisi haka suke hukunci game da mafi yawan hadisai fa ma balu hadha kharaja an hukmi amsali to me yasa wannan hadisin shi basu mai wannan hukuncin ba sai suka fifita ruko da mursalin suka ce ai rauni gare shi wancan karin ba sai yadda da shi ba wa in hakamna bil irsali idan ko muka ce wato hadisin mursali ne ka kauli kathirin min almuhaddithin yadda wasu malaman hadisi suka fada fa hadha mursalun qawiyyun to mursali ne mai karfi kad ababathu al-atharu sahihatu sariha an samu asarai sahihai masu magana a fili game da wannan hukunci sun kara masa karfi wal qiyasu wa qawaidu shar'i kama sanazkuru kuma an samu qiyasi an samu kaidar shari'a ta goyi bayan shi kamar da zamu ambata fayyata ayyanul ƙaunu bi da haka dole a yi hujja da wannan mursali in ma an ce mursalin wa amma muwafaƙatu hadal ƙaun li amrihi inda wannan zancen ya dace da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa innahu qala nabi yana cewa wal bikru tusta'zan nabi ya ce budurwa a nemi izininta wa hadha amrun muakkadun wannan umarni ne mai ƙarfi me yasa لأنه ورد بسيغة الخبر الدال على تحقق المخبر به مخبر به وثبوته ولزومه idan umarni ya zo da sigar labari yana nuna ƙarfin umarnin kaman walwalidatu yurdi'na auladahunna ba a ce wa arji'u auladakunna ya walidatu aka zo da shi da sigar labari to wani ƙarin ƙarfi ne ga shi ga abun nan haka na ma da annabi da ya ce walbikiru tusta'muru bai ce ista'amiru abkara banatikum ba to yana nuna karfin zancen da tabbatar da shi da lazumin sa wal aslu fi awamiri sallallahu alaihi wasallama an takuna lil wujubi ma lam yakun ijma'un ala khilafihi asali game da duk wani umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine wajibi amma ana iya sarrafar da shi daga wajibi idan malamai suka haɗu kalmar su ta haɗu akan fahimtar cewa ba wajibin ba ne mu kiyaye wannan ka'ida ce muhimmiya a cikin ilimi duk umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne shine asalin ma'anarsa to iya nan galibi mutane suka sani amma ana sarrafar da shi ya koma wani abu daban ya koma mandubi ko wani abu daban idan malamai suka haɗu akan cewa ba wajibi bane to irin wannan ne zaka ji wasu ƴan dagaji sai su ce ba ruwansu da malamai aikin da dai annabi ya faɗa kawai dole haka ne a'a malamai su ne wakilan addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka fi su san shi ba baka fi su sanin me ilimin musulunci yake nihi ba baka fi su san bin sunna ba mu kiyaye irin wannan jama'a irin wannan gangancin da muke mu watsar da malamai mu ce kawai mu za mu haɗa kanmu da annabi kawai duk abin da ya faɗa da fahimtar mu ba ma buƙatar fahimtar malamai saboda mu ba mu da wannan ƙarfin fahimta abin da ya kamata mu gane kenan amma idan wani a cikin malamai shi ya ce ba haka ba to yanzu kaga sun fashe kenan ba su yi ijma'i ba ko to anan kana da yancin kabu wanda ka fi natsuwa da shi wanda ya rajjahantu gare ka cewa ya fi ƙarfin dalili amma malamai suka yi ijimai akan cewa kaza ne hukuncin wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to baka da yancin ka ce kai ba za ka bi ba ganganci ne wannan mutane suke yi da tunanin wai bin sunna suke yi ba bin sunna bane wannan ganganci ne da gabotaranci domin ilimi yana da ka'idojinsa wanda baka iya fita kai kadai ka cire kanka daga ciki sai ka samu kanka a cikin kuma lawazim din wannan ka'idar wata ne sai ka saba mata sai ka saba mata wata ne zaka je ka kirkiro ka'ida kana ganin wai ai kai a yau ka sha to sai ka ji kuma ta cika ta wani waje Allah ya kyauta wa amma muwafaqatuhu li nahyihi dacewa da hanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fali qawlihi saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la tunkahu al-bikru hatta tusta'zan kaga can yace wal bikru tusta'zan umarni nan kuma yace kar a aurar da ita yayi hani har sai an bada sai ta an nemi shawararta fa amara wa naha nabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni ya hana wa hakama bit takhyir yayi hukunci da za'i wa hadha ithbatun yaba mace zabi ta zaba in ta yadda wa hadha ithbatu lil hukmi bi ablagi turuq wannan tabbatar da hukuncin ne da hanya mafi cika wa amma muwafaqatuhu li qawaid shar'ihi fa innal bikra al baligata al aqilata ar rashidata la yatasarrafu abuha fi aqalli shay'in min maliha illa bi ridaha dacewa kuma da ka'idojin shari'a shine idan mutum ya da diyamace balagaggiya ta girma ta mallaki hankalin kanta to bai da yancin ya tasarrufi a cikin dukiyarta ko mun kankantar dukiyar sai da yaddarta wala yujbiruha ala ikhraj al-yasir minhu bidun ribaha bai da yancin ya sa ta fitar da wani abu na dukiyarta sai da yaddarta kace kana da ya ta yi nursing ta gama karatun nursing bata yi aure ba ta zama malama asibiti kawai saboda mugunta sai kwace ATM din kace kai kai ne kai ne ke ga ansa albashi ka dinga zara kudaden da sunan cewa ka biya mata kudin makaranta ai ka biya mata kudin makaranta ne haƙƙinka na ubantaka yanzu kuma wannan kasabinta ne kudinta ne baka da yancin kai tasarrufi akai sai da yaddarta wannan kudinta fa kenan to ina kuma ga rayuwarta wahiya fa kaifa yajuzu an an yuriqaha to ta yaya kuma zai halasta ka sa ta karkashin bauta aure wa yukhriju budu'aha minha bighairi ribaha ka halasta farjinta ga wani ba da yaddarta ba ila man yuridu huwa wanda kai kake so wanda kawai ranka yake so ka halasta mai ita da aure ka mai da ita bauta domin aure bauta ne a musulunci bauta ce haka annabi ya faɗa gashi na a cikin hadisi da yake cewa wahiya min akrahin nasi ilai tana kin mutum wa huwa min abghadi shay'in ilaiha ba ta san shi kwata kwata wama hadha fayun fayunkihuha iyahu qaharan uba ya auren ma da mutun yarsa ba tana so ba qaharan da karfin hukunci bi gairi ridaha ila man yuridu bata yadda ba ka je ka aura mata wanda ba ta so wa yaj'aluha asiratan indahu kamar sheta fursuna a karkashin sa kama qala nabi sallallahu alaihi wasallama kuma inda annabi yake cewa ittaqullaha fin nisa fa innahunna awanin indakum ji tsoron Allah game da mata su din kamar fursunoni ne a hannunku awan ma'anar shi asra shine aure bauta ne kuma da kaza an kama fursuna na yaki ya shiga cikin musiba to haka aure yake jarabawa ga iya mata ji annabi ya ce ku ji tsoron Allah game da su ku mazajar da za ku aure su wannan bautar da suke a gidanku ta aure kamar da annabi ke fara a cikin hadisin kun sun halasta gare ku ne da alƙawarin Allah wa akhadna minkum mithaqan ghaliza ko sun dauki alƙawari mai nauyi game da ku a rayuwa aure to ku tausaya musu ku mazajen da aka dauka aka ba ku ku tausaya musu ku mutunta su ku ga alherin su ku kauda kai game da kurakuran su da matantakar su sannan kuma iyaye ku tausaya musu sanda za ku bayar da su ku bayar da su ga mutanen da suke ƙaunarsu su ma suke ƙaunarsu wanda kuma za su iya riƙe su riƙo na amana da kyautatawa idza atakum man tazawna tina huwa khuluquhu kar ku je ku bayar da su inda za su je su wulakanta saboda aure wato in ba dan shari'a da ta halasta ba yaushe za ka ga yar mutum ta shekara 18 20 25 baka san yaushe aka haife ta ba ya aka aka mata ragon suna ya aka aka ci da ita har aka yaye ta har ta girma ta yi makaranta baka taba kawo gudunmawa komai ba aka yi mata tarbiyya ta zama mutum mai kirki sai da ka ganta da budurcinta kai sha'awa wannan budurcin kawai ka zo ka kallame ta da magana kuma ta yadda da magana ka gaskiya kake ba gaskiya kake ba Allah ya fi sanin komai kai dai ka dai shawo kanta da zance sai a waye gari ba ta jin magana kowa sai magana ka duk ɗan gidansu ba ka kwace musu ita kuma a zo a ɗauka ka ba da wasu ‘yan kuɗi wasu da rahima ma'aduda da sunan sadaki shi kenan a ce ta koma ƙarƙashin mulkin ka da ƙarfin kulawarka kowa ma ya haƙura kawai ya rungume hannu ba ta yi sato ta gaida iyayen nan ba sai da izininka idan ta maka laifi su zo su baka haƙuri kawai ba su suka haife ta ba wani ma in ta mai laifi ya jirge ta saboda rashin imani idan ta samu wani matsala su zo kuma su sake ɗauko gudumowa su kawo mata ba ka iyaye suke ba su ɗauko abinci su kawo su ce ki rufa wa mijinki asiri gashi nan kar ki tona mai asiri ai ta lallaba ka in ba dan shari'a Allah ba kai saka ya maka haka yadda iyaye suke ji da yayansu mata jama'a idan kai baka taba aure da mace ba baka san wannan abin da ake faɗa ba wanda da ya taba aure da mace sanda zai rabu da ita ya san irin damuwar da yake ji da tsoron me zai je ya dawo wallahi ya fi kowa sanin wannan magana da ake ko da nake ko da nake faɗa theory ko nake faɗi ba haka ba amma duk wanda yake uba ne ya haifi mace ta taso a gaban shi ya alkinta ta yi mata tarbiya ta zama mutum ya kirki har ta kai ga aure wallahi ya sa abin da ke fara da kuma musamman a wannan zamanin da mazajen suke ba kamar kankana ne wanda za a kwankwasa a gane wacce ce mai ruwa wacce ce mai zaki ga su nan dai kawai sai dai Allah dai sa a gama lafiya galibin mazajen kirkin su ragagge ne to in ba dan shari'a Allah ba kai ka isa ba kai isa ba wallahi baka isa a abin nan a halasta maka ita haka ka je kuma ka tsufar da ita ka tsotse duka albarkar da ke jikinta kuma ka fara mata wulakanci kuma haka zata ta hakura ta hakura in ta zo ta kawo kara a ce ki hakuri haka aure yake ki hakuri ki hakuri haka Allah ya taimake ta wata naka mutu sana ta samu yancin ta in Allah ya taimake ta haifi ayya masu albarka sune za su zo su tare mata wahalar da ka bata wani in ya samu kuɗi shikenan sai je auro wata wata take da kuruciya ya fita batun waccan ya ta bata wahala ita da yayanta din maza babu abin da ba sa yi a wannan kasashen nan wannan shi ya samar da akaliya ta feminism din nan kurakuran da ake yi a cikin aure da suka yawa shi ya fadda wasu suka fara zama suka fara revolting suka fara fito na fito da aure suka fara tada kayar baya yanzu kaga galibi zawarawa da suke around al'ummanmu idan ka ji labaran wato irin matsalar da suka fuskanta a gidajen aure hankalinka sai ya tashi wata sai ta gwammace din wallahi gara a sake ta yafi mata alheri saboda bala'in da ke cikin auren Allah ya kyauta saboda aure kamar bauta yake ga ɗiya mace jama'a domin Allah ya hukunta cewa shi namijin shine oganta shine mai faɗa a ji akanta shike da hukunci shike rike da ragama auren da aka aka umurce shi da tausayi da kyautatawa da haƙuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alheri a cikin ku shine wanda matan shi in sun bada labarin shi zasu ce mutumin kirki ne mai alheri yace ni kuma na fi ku alheri gaba daya da haka mata na suna ga yana matsayin mutumin kirki baka bai yiwa ka zama mutumin kirki a waje alhalin a gidanka ko matanka suna kuka da kai matanka da yayanka ba sa kallon ka matsayin mutumin kirki suna ganin ka matsayin azzalimi macuci mara kirki wani karamin iblishi sannan kuma ka zo waje ka ce zaka mutane zaka mutane barazana zaka yi wa'azi ko zaka yi takarar siyasa ko zaka shiga cikin al'umma a matsayin mutum na gari bai yiwa malam ya ci gaba da cewa wa ma'lumun anna ikhraj maliha kullihi bighairi ridaha ashalu alaiha min tazwijiha mimman yaftaruhu bighairi ridaha kuma a dabi'a ɗiya mace sanannen abu ne cewa mace za ta iya yadda mijinta ko babanta ya ci gaba da cin dukiyarta za ta iya akwai mata da yawa da suke haka akwai mata da yawa waɗanda albashinsu ko dukiyar da suke samu duka sun ba wa babansu dama ya tasarrufi a kai ko mijinta dama ya tasarrufi a kai ba ta damu ba dai tana ƙaunarka kawai shi kenan amma ran da aka ci za a yi mata auren dole za ta tanka ko ran da mijin nan ya ce zai ƙara aure yanzu wannan ya shafi atifar ta ko ranan ba za a ji ta lafiya lau ba dukiyarta a gummace bata kai muhimmancin salama zuciyarta game da aure ba mace tana iya sare da dukiyarta ga namiji uba ne ko ɗa ko miji amma ba ta sare da wato feelings ɗinta na ƙauna ba saboda ran da uban ya ce to yau za a yi ɗaura miki aure da wani ba ta san shi za ta mai gaddama ce haba sahura ba ki taɓa min gaddama ba tsawon rayuwa ce kai baba yau gaskiya ba na san shi ba za ta yi gaddama ranar to ba na ko miji miji za ta baka za ta iya baka jari za ta iya taimaka maka za ta iya dinga in ta ga hula mai kyau ta siya maka wata ma ta baka ATM din ta ce ka je ka dinga withdrawing da kanka ba ta da suna yin wannan ba amma ran da ka ga wata kana so kaga dai ya halasta ko to ka shiga magana rana za ta ce to ba ne ATM ina ka je can ku karata munafikin Allah ta fara neman su malam shitu su ba ta fatawa Allah ya kyauta mata iyayenmu kenan Allah ya saka musu da alheri yace to waqalqad abtala man qala innaha idha ayyanat kufuan tuhibbuhu wa ayyana abuha kufuan fal ibratu bi ta'yinihi waɗanda suke cewa idan aka samu saɓani tsakanin miji a tsakanin baba da ɗiyarsa ita ta ga wani kuma ya cancanta shi take so baban kuma ya ga wani shi kuma ya cancanta kowa na da candidate ɗinsa baba na da candidate ɗin shi ita tana da nata kamar yadda yake faruwa a cikin galibin hawadis da suke faruwa ko wasu malamai suka ce to na baban shi za a bi saboda baban ai waliyinta ne ƙayyini ne a kanta ya fi ta hankali ya fi ta shekaru ya fi ta sanin waye cancanta ta aura malam ibnu qayyim yake cewa wannan magana kuskure ce walau kana baghidan laha suka ce ko ba ta san shi ko da shi ma bai santa baban ne zai mishi tilas qabihal khilqa ko da bai yi da wato irin halittar take so kamar shi ba ta mai ba kamar shi ba ta mata ba ko mun gani ana yakanta kuma da qabi'al kabihal khaliqa ya zo a wasu nuskoki sai zama wato koda yana da munin hali kenan wa amma muwafaqatu li masalihil umma fala yakhfa maslahatul binti fi tazwijiha mimman tardahu takhtaruhu wa tardahu in kaga lokon maslahar abinda ake nufi da aure na ulfa ake so kuma a samar da zuriya ake so kuma a samu natsuwa da sakina to ai abu ne a fili cewa maslahar abinda zai dace da kiyama ce shine a aura mata wanda ta zaba wanda ta yarda wa husulu maqasidin nikahi lahabi kuma cewa manufa aure za ta samu ne gare ta idan an aurar da ita ga wanda take so wanda ta zaba manufar ta ji dadin aure ta samu zaman lafiya ta haifi 'ya'ya ta ji dadin miji to shine tana son shi zaka ji mata da yawa suna suna suna cigiya cewa wai da gaske na kona abu mai suna dadin aure su ba su taba jin shi ba saboda an aura musu wani mugun miji wanda ba sa so yana ta musu wulakanci su dai dadin aure sai su ji labari a makwabta ko su kalla a cikin drama wa husul diddi zalika biman tubghiduhu wa tanfiru minhu anhu kuma zaka ga akasin dadin auren zai auku idan aka aura mata wanda take ki wanda take guje mushi falaulan ta'ati sunnatu sarihatu bi hadha alqawl koda ba a samu hadisi karara yazo ya ce kar a aura mace mijin da bata so ba lakana alqiyasu sahihu da wannan ka'ida ta ilimi ingantacciya wa qaidu wa qaidu shari'atu la taqtadi ghayrahu ba sa hukunta aka san haka wa billahi tawfiq makalo ta ka'ida jama'a mai muhimmanci yanzu anan wajen shine akwai ka'idoji na shari'a da dama waɗanda ake bi wajen halastawa da haramtawa kamar abin da faɗa da zuwa ba za ka gan su karara a cikin ƙwar'ani ko hadisi sai yana daga cikin ɗabi'ar khawarija da muka faɗa zu mutum ya ce wa duk abin da za a yi hukunci a cikin addini sai an kawo mai aya karara ko hadisi karara akwai abin da bai da aya karara bai da hadisi karara mai ibn mas'ud ya ce wata mata da ta ce an ce kai ne kake cewa wai wai ba kyau mace ta dinga ƙarin gashi yace kwarai kuwa tace to babu shi a cikin alkurani ne Allah ramma ce yace inda kin kanta qurani ko kin gani tace to ja min ayan mara ya karanta mata wa mata kuma rasulu fa khuzuhu ma nanaku antu an fantahu ce kin san wannan aya tace yace to annabi ne ya hana sauraka idan aka kawo mas'ala kamar yadda na faɗa ɗazu idan mutum ya ce haka kai da kake faɗa misali wanda zai ce yanzu duk wanda ya ce zanga-zanga ba kyau ya kawo ayar da Allah ya hana ko hadisi gaskiya ne babu da wannan ka'idar babu amma kuma gobe Allah ya kai mu watan jibi in ba mana muharram ba za a shiga safar rabiul awwal inda rika za su ce maka kawo aya ko hadisi da haramta maulidi kuma ga baka da ita kaga fa jawabuka huwa jawabuka saboda kan kana ganin yau yau wannan ka'idar ta rashin kunya ta maka amfani za ta cika wata rana an jima kana zaka ce ta ba haramun sai ya ce maka yana aya ko hadisi babu suna nan da yawa irin waɗannan saboda haka akwai alƙiyasu sahih akwai kuma alƙawaid qawaid shari'a al'amma wanda suke cikin usul fiqh da qawaid shari'a ana amfani da su a hukunta abubuwa da yawa wanda suka dace da masari na addini wanda suka kauce ma ka'ida a ce ga hukuncin su kuma ba daidai bane wani gama garin mutum ya ce bai yadda ba sai an bashi aya karara ko hadisi karara ba daidai bane dan shi bai kai wannan zarafin ba amma idan malami ne wanda ya san abin da yake a ilimi sai ya kalli bayanan da 'yan uwan shi malamai suka yi wataƙila ya ga akwai wani loophole ko akwai wata ƙa'ida da bai yarda da ita ba sai ya kawo magana shi a ilmance da malamai suke to wannan kuma sauran wanda za su biyo baya su kuma sai su hakikin waye fi gaskiya tsakanin waɗannan malaman amma jahilan gari ba su da wannan ahaliyar da suke tsoma kansu a ciki Allah ya kyauta malam yake cewa fa in kila faqad hakama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil farqi bainal bikri wat thayyibi ai annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hukuncin sa aka lura akwai inda ya dan bambanta tsakanin budurwa din da bazawara wa qala inda yace wala tunkahul ayimmu hatta tusta'mara ba a aurar da bazawara har sai an ji ta bakinta isti'mar an nemi shawararta wala tunkahul bikru hatta tusta'zana ita kuma a wajen budurwa sai yace isti'zan kaga itimar sai an zo an zo da ita ce wance eh to wane dan gidan wane ko me kama kaza ko wannan nan da ya taba zuwa yayin magana da ke ko ya aiko yana son ki yanzu ya kawo sadaki me kike gani kin yadda a dora muku aure isti'mar kenan ita kuma budurwa isti'zan ce kin yadda a dora wane wane yana son ki ba za a dora aure gobe me kika ce ne kaga to sai an bata dama an tattauna kuma ta ce bari ta shawara ko ta ce sai ya dawo ta ganshi ko tana da sharadi da tana da wannan saboda ita tana da wani past experience tana da khibra sabiqa akan meye aure ya ake zama da miji watakila irin wannan mutumin yayi kama da irin mijinta ta wata siffa da bata so kaga tana da yancin da za ta tantance ita ko budurwa bata san komai game da wannan Wakala kuma annabi ya ce al-ayyimu ahqqu bi nafsiha min waliha bazawara ta fi cancanta da kanta fiye da waliyanta wal bikiru tusta'zinuha abuha ita kuma budurwa babanta ne mai izininta wannan yana cikin muslim da tirmidhi da abu daud to kaga ita bazawara ta fi haƙƙi mafhum mukhalafa shine budurwa babanta ya fi haƙƙi haka masu magana suka faɗa ita a irin wancan salon ga wanda take so ga wanda babanta yake so to tunda haƙƙinta ya fi na baban kaga za a karkata zuwa ga wanda take so bazawara kenan to mafhumu khalafa idan budurwa ce ga wanda take so ga wanda babanta yake so to waliyuha ahqqu bi amriha minha sai a karkata zuwa ga wanda babanta yake so kamar yadda suka fada a mazhabinmu na malikiya malam ya ci gaba da cewa faja'al al-ayyimma sai annabi ya sanya ita bazawara ahqqa bi nafsiha min waliha ta fi cancanta da kanta fiye da babanta fa'ulima anna waliyal bikiri a haƙu biha min nafsiya daga na aka san cewa wato shi waliyin budurwa ya fi ta cancanta a kan kanta wa illa idan ba haka ba lam ya kulli taksisil a yin mibi zalika ma'anan idan mutu ya ce ba haka ma'anan nan wajen yake ba to wannan keɓancewan bai da wani amfani kenan wa aidan fa innahu farraka bainahuma fi sifatil idin kuma ya bambance tsakankaninsu wajen siffan neman izinin faja'ala idna sayyibin nutuqa yace ita bazawara sai ta yi magana wa idnal bikir samta ita kuma budurwa shiru wa hadha kulluhu yadullu ala adami itibari rigaha wannan duka yana nuna cewa ba sai an samu yaddarta ba wa annaha la haqqa laha ma'a abiha idan babanta yana da ra'ayi to ba ta da ra'ayi tare da nashi wannan ya kawo magana da ra'ayi ya fadi sai ce wal jawab wal jawabu amsa annahu laysa fi dhalika ma yadullu ala jawabi tazwijiha bighairi ribaha ma'abulugiha wa aqliha wa rushdiha yace a cikin duka wannan zancen babu dalili akan cewa watan an halasta a aurar da ita ba tare da yardarta ba matukar dai ta balaga ta yi hankali tana da ta, ta san ciwon kanta wato mu a yanzu zamu ga cewa wannan karatun kaman zai da application saboda galibin yayin da ake musu aure yanzu sun riga sun balaga galibi wata kila za a aurar da yarinya guda 100 da wuya ka samu kwaya biyu wanda basu balaga ba da wuya to amma a zamanin da zamanin jahiliya farkon musulunci da kusa da waɗannan zamun nan aure ba a barin yarinya ta balaga hisa wannan auren da aka tsakanin Annabi da Aisha a wurin Larabawan Makka ba wani abu bane ba wani abu bane sabo ba abin kyama bane da a ce abin kyama ne yadda kafiran Makka suke neman abin da za su aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sai aibata shi da wannan da sun ce mutum ma da yake auren karamar yarinya kaga wasu fara ba kuma karka manta a tarihance Aisha an sa mata rana fada da wani an mata baiko da wani a wannan shekarun nata an riga an bayar da ita Nabi sallallahu alaihi wasallam yana santa akai fasakin wancan wancan abin nan sa rana kuma kusan kowa a haka yake yin aure a wancan lokacin sayyidina Umar ya aure a gidan sayyidina Ali a irin wannan shekarun kowa a haka yake yin aure sa shi sa ba wani abu ne ba ko ba da wasu wawayen da suke dauka su mai da shi fitina al'ada su ce haka suka gudana ba matsala ba ce to zaka shi sa su suke da wannan iskaliyar game da za a bata dama ko ba za a bata ba kagan karamar yarinya ce ya shekara 6 7 8 9 san ciwon kanta ba saboda haka babanta sai ya zaba mata wanda ya fi cancanta kuma ana fatan babanta ba zai cutar da ita ba amma idan aka bata ta yi girman da ta yi shekara sha takwas ashirin galibin yaya da ake musu aure zuwa ta yi aure da wuri ita ce sha takwas sha tara ashirin zuwa da ɗaya da biyu ko da uku shi ne wadda ta yi aure da wuri kenan yanzu ko mu a society mu to duka yaran da suke wannan age group ɗin to sun riga sun gama kaiwa waladaina wataƙila ta fara ta fara menstruation tun tana yin shekara sha hudu yanzu shekarar ta 23 ta shekarar tara tana tana al'ada to me za a gaya mata tana da wayan nan android tana da kawaye suna da group ta yi secondary watakila ma ta yi fce ta yi poly ta yi university wata ma ta yi nysc me bata gani ba ba sai tsarewa allah ba ta yaya za ka fara da wannan ka ce za ka yi mata auren da ba ta so in ka saka mata wanda ba ta so tun tana gama firamare sai sai ka mata aure haka a yi ta lallabawa har ta girma ina fata mun gane wannan saboda haka yace babu dalili a cikin cewa za a yi mata auren dole matikar ta girma ta yi wayo wa an yuzawwijaha bi abghadil khalqi ilaiha babu abin da halasta masa ya aure da ita ga mutumin da bata kauna idza kana kuf'an wai dan kawai ya cancanta wal hadith allati ijazatun biha sarihatun fi ibdal hadha al qawl hadisan da kuke kawo hujja da su al bikru al ayyum al kaza din nan yace hadisan sun zo qarara sun barnatar da maganar ku walaysa ma'akum aqwa min qawli babu abin da yake fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hujja wajen ku al-ayyimu ahqqu bi nafsiha min waliha wannan shine mafi girman hujjan ku wa hadha inma yadullu bi tariqil mafhum wa munazi'ukum yunazi'unakum fi qawlihi hujja wannan hujjar taku ba hujja ce sarihiya ba hujja ce ta abinda kuka fahimta a cikin nasu to abokan tattaunawanku da suke muku jayayya su ma suna cewa suna da tasa fahimtar ganarsun ba irin taku ba walau salima annahu hujja da ya inganta hujja ne fala yajuzu taqdimuhu ala al-mantuqi sarih tunda shi mafhumi ne ba za a gabatar da shi akan mantuqi ba wanda annabi can yace aure bai yi ba tunda bata yadda ba wa hadha aidan inma yadillu idza qultu idza qultu innal mafhuma innal mafhumi umuman wannan ma za a karba ne idan muna cewa mafhumin yana da umumi wasawabu annahu la umuma lahu cewa bai da umumi ba kowane hala ce za a sashi ba id dilalatuhu tarji'u ila anna at-takhsisa bil madhkuri la la budda min fa'idati domin ka'idar shi a usul fiqi tana komawa ne zuwa ga cewa idan aka samu wato mafhumi wanda yake da takhsisi da wani abu da aka ambata babu makawa sai ya zama akwai wata fa'ida a cikin wannan ambaton wahiyar nafiyul hukumi amma adahu shine kore hukuncin daga wanda ba shi ba cewa da aka yi wal ayimmu ahaqqu bi nafsiha min waliha wannan hukuncin ya shafe ta ne ita kadai babu bukata a kai shi zuwa wani waje wa ma'lumun annan annan qisama ma adahu ila sabitil hukmi wa muntafihi fa'idatun abu ne sanin cewa raba shi da aka yi zuwa ga raba hukuncin ga abin da ya tabbata da abin da aka kore ya tabbata anan wa anna isbata hukmin akhara lil maskuti anhu fa'idatu kuma cewa a tabbatar da hukuncin ga abin da ba a yi magana akan shi ba shi ma wata fa'ida ce wa in lam yakun diddal hukmi didda hukmil mantuq ko da hukuncin bai zama akasin wanda aka ambata ba wato wancan wancan al'ayinmu a haqqu bi nafsiha min waliha kaga hukunci ne da aka yi taksisin ayinmu da shi to idan kana so ka fahimci yadda abin yake shine sai yake cewa duk hukuncin da aka yi akan wata mas'ala aka yi taksisi to ya shafi wannan mas'alan bai shafan abin da aka yi shiru ba a yi magana da shi ba kuma ba dole ne hukuncin ya zama akasin wanda aka faɗa ba wa anna tafsilahu fa'idatu cewa raba shi da aka yi wata fa'ida ce mai zaman kanta kaifa wa hadha mafhumun mukhalifun liqiyas sarih to wannan abin da kuke tunani cewa tun da an ce ita sai an nemi izininta wata ta fi ‘yanci a kan kanta fiye da waliyinta ya nuna cewa ita budurwa ba ta da wannan ‘yancin wannan ya saba ma abin da yake nas kiyasi ingantacce bal kiyasul aula ya saba ma kiyasin a ce min babe aula a ce ita budurwa ta fi ‘yanci fiye da bazawara in ya zama wadda ta taɓa yin aure aka ce a ba ta ‘yancin zaɓi to wadda ba taɓa yin aure bai kamata ta fi tafi ‘yancin zaɓi shi ne babu auladin ko ya ce wa yi khalifin nususar mazukura kuma ya saba wancan nasoshin da aka ambata tun farko wata ammal kaunahu sallari sallama tsaya ka kalli maganar manzan Allah da ya ce wal bikiru ya sta'adinu ha abu ha a ƙiba ƙaunihi wal ayinmu a haƙƙu bi nafsiya min waliyi ha tsaya ka kalli wannan maganar da kyau ya ce ƙat'an litawahumi hadal ƙaun wannan zai yanke maka wancan tunanin cewa budurwa ba ta da ‘yancin zaɓin miji, wa annal bikira tu zawwaju bi gairi ridaha wala idniha zai kore maka zancen cewa za a aurar da budurwa ba izini ba yaddata fala haqqa laha fi nafsi halbatta kana ganin ba ta da ‘yanci kwata-kwata fa wasala ihdal jumlatayn bil ukhra daf'an li hadha tawahhum shine sai aka haɗe zancen dan a tunkuɗe wannan zancen da an tsaya an ce al'ayyunmu a haƙo bi nafsiya min waliha akan shuruto da shine za a iya kawo waɗannan ƙa'idojin amma sai aka kawo zance na biyu cewa wal bikru yasta'dhinuha abuha wa min al ma'lumi annahu la yalzamu min kauni sayyibi a haƙo bi nafsiha min waliha alla yakuna lil bikri fi nafsiha haqqu lil battat kamar yadda muka faɗa kasancewa wai bazawara tana da yanci sai ta faɗi wanda take so wannan bai kore cewa budurwa tana da wannan yancin bai korewa ibn qayyim daga yayi zafi akan wannan al'amari yayi zafi kaman mas'ala ta aqida kage yace wa bi hadha nabiyul lahabi eh wata kila a zamanin su abin ya yadi ne sosai in kaga malami na irin wannan magana ya yadi sosai ana samun matsaloli kuma su ne malamai suke shiga cikin dirgin gimu duk abin ya kwabe kuma gunsu ake dawowa to sai ganye zo magana sai ka ji ya tsananta a ɗabi'a shi zaka ga ya saba ya saba wa yadda yake magana sai ce wa ƙarik salafin fuƙahu fi manatil ijibari ala sitati aqwalin al ijibar tirsasa wa ya ta auri wani wanda ba ba tare da izininta ba wanda ake makaramar budurwa ai akwai shi din amma su malamai sun yi sabani har maganganu shida akan cewa wai menene mahallin ijibarin zaka yi kuma littafai da dama zaka ganshi muguni na ibnu qudama littafin rotu ɗalibin na ibnu na limamun nawawi na haitu talab da fatawa na ibnu taimiya a ƙarshe-ƙarshe can mujalladi na 32 za ga shi ma yi magana a kai da wasu wurare makamantan haka daga ciki a haduha zance na farko annahu yujbaru bilbakara yujbiru bilbakara shi uba yana iya tirsasa wa yassa ne wadda take da budurci intact wa huwa qaulu shafi'i wa malikin wa ahmad fi riwayatin wannan ita ce mazhabar shafi'i da imam malik mazhabin na malikiya da kuma imam ahmad ibn hanbal cewa ma damar mace bata taba sanin da namiji ba sawa'un ta aure sawa'un ta tade sawa'un ta zina to babanta na da yancin ya mata aure da wanda ya ga dama ko ba ta so kaga wannan kuma shine abin da ake aiki da shi a kasan mu komin girmanta a ce budurwa ce hayin da ana ganin ta bata da hankali ba ta san me ya aure ba na biyu ra'ayi na biyu annahu yujbiru bisigari uba na iya tirsasa ma ya da yarinta ne kuruciya idan kankanuwa ce wa huwa qawlu abi hanifata wa ahmada fi ar-riwayat ath-thaniya shine mazhabin abu hanifa da ahmad a ɗaya riwayar ɗayan bil bakara ko athalisu abu na uku annahu yujbiru bihi ma ma'an karama kuma budurwa sai sai an hada siffan biyu idan ɗaya ta kubuce babu ijbari huwa riwayatu thalitha an ahmad wannan ma mazhabin imam ahmad ibn hanbal arrabi'u zance na hudu annahu yujbiru bi ayyihima wajada ko yarinta ko budurci za a iya mata ijbari da kowane daya wa huwa wannan shi ma ahadu riwayatu rabi'atu anhu zance na hudu daga ahmad dan hanbali wal khamis abu na biyar ra'ayi na biyar annahu yujbiru bil ilad fa yujbiru as-sayyib al-baliga suka ce wadda kawai za a yi ma ainihin wato ijbari ita ce duk wadda bata taba haihuwa ba saboda haka koda yakka ta yi aure in ta fito ba tare ta haihu ba har yanzu zaka iya sake tirsasa mata wani auren shine kaga fa yujbiru sayyiba albaliga zai iya tirsasa ma bazawara balagaggiya hakahul qadi isma'ilu an al-hasan al-basri wa qala da ya kawo wannan magana sai ya ce huwa khilaful ijma wannan zancen ya saba wa ijma'i qala walahu wajhun hasanun min al-fiqh amma zance ne mai kyau a fiqhance sai malam yace fa ya laita shiri ma hadha al-wajhu al-aswad al-muzlim ce wannan wani irin fuska ce bakakirin mara kyau haka a ce wai mace har ta yi aure dan ta fito dan bata haihu ba kai ana ta tabar za akan ka a tantasawa budurwa kana cewa har da bazawar an mutaba haihuwa ba shine abin ya bashi haushi wani fuska kuma wani fuska wasu malamai suka ce akwai fuska suka ce har yanzu fuska ita ce idan har ta taba haihuwa to yanzu ta san umuma ta san wato ciwon uwantaka motherhood to hankalinta ya bambanta da wadda ba taba haihuwa ba kuma mace ba ta samun cika hankali irin na mata har sai ta haihu daga ko an mata aure zaka ta cigaba da mu'amaloli da kawayenta irin kama yanzu ita budurwa ce sai an dinga ce mata ke kina fa da aure fa amma da zaran ta haihu zaka ga dawowanta sun canza tunaninta approach ta ga rayuwa ko ina jin wannan yana da wajihin da gaske ko da ibn qayyim shi ya ji ya ji takeicin wannan zaccen wasabisu na shida na ƙarshe annahu yujbiru man yakunu fi iyalihi cewa in dai mace a gidanka take da ƴarka da ƙanwarka da ƴar aikin gidanka in dai kana ɗaukar ɗaunin rayuwarta da mare ne dake gidanka to a matsayinka na mai gida kana da ƴancin kai mata dole kowace ce ita budurwa ce ko bazawara wala yakhfa alayka rajihu min hadhihi almazahib ibnu qayyim ce kai da kanka ka san me yafi daidai a wannan ba zai ma faɗa ba kamar da faɗa ba ibnu qayyim na rade ga inda ya fushi ba irin wannan ba kaji ma babu ma tarjihin da ya saba ya ce kai ka san me tarjihi to me tarjihi kenan yanzu in ya ce an sani eh shi wanda yake nufi kawai shine asigar yarinta shi kadai da matsayin hanyar tarjihi amma in dai ta balaga to kawai bai yadda ba shi sa kaji ya ce maka ka san me ake nufi a nan waza Allah ya gafarta mai duk yanda aka da za a bi tarihi za a samu cewa wannan zahirar ta yawaita ne a cikin al'ummarsu kuma ta kawo matsaloli shi sa ka ji yayi ma abin wani approach haka wanda yake alamar yana da damuwa game da game da mas'alar to bari mu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi da sauran zancen bai gama ba akan faslun wa qad sallallahu alaihi wasallam bi anna ibn al-bikri as-sumat wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله